الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yanzu da muke magana safiya ce ta juma'a yau juma'a uku ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da lissafin sha biyu ga watan efir filariya dubu biyu da ashirin da hudu za mu yi karatu na daura a cikin littafin aqidatu salaf wa ashabul hadith ko kuma ar-risala fi itiqadi ahli sunna wa ashabul hadith wal a'imma na sheikh أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا wannan daura ce za mu gabatar ta goron sallah insha Allah a cikin wannan littafi wanda yake gabanmu a munasabar dauran goron sallah na wannan shekara ta 1445 wanda ya ce da 2024 daga darul kira'ati a salafiya katsina Najeriya wanda a waccan sallah babba من إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله يوكما قاموا أتكن عقيدة السلف وأصحاب الحديث نا أبو عثمان أبو عثمان الصابوني رحمه الله أقول قجيبة ترد أوي تاوابا wannan malamin shine Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim an-Naisaburi as-Sabuni wanda Imam Zahabi yake wa taki da al-Imam al-Allamatul Qudwa al-Mufassir kuma Sheikhul Islam wanda an haife shi 373 yana da manya-manyan malamai a irin su Abu Tahir ibn Khuzaima irin su Abu Sa'id Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab irin su Abu Bakar ibn Mihran Abu Muhammad al-Bukhari da sauran manya-manyan malamai haka da ɗalibai irin su abul hassan ali ibn muhammad al-raba'i irin su ali ibn al-khidr as-sulami abdulaziz irin su abul abbas ibn qais da sauran ɗalibansa akwai yabo da manya-manyan malamai suka yi ga as-sabuni irin su imamul baihaqi wanda imamu zahabi ya kawo a cikin sirru alamin nubala da yake cewa haddathana imamul muslimi na haƙƙa wa shekul islami sidqan abu usman as-sabuni sun ba zakara hikaya kun yanzu wanda ya ce imamin musulmai haƙƙan wa shekul islami sidqan abu usman as-sabuni wanda zahabi yake mashi taki da al-imamul allamatul qudwal mufassir shekul islam haka abu abdullahi maliki da cewa abu usman mimman shahidat lahu a'yanur rijali bil kamali fil hifzi wat tafsir da daga cikin wanda manya manya suka shidanta kamali shi wajen hadda da kuma tafsiri haka da yake da yabo na manya manyan a'imma da suka yi mashi aka koma Imam Zahabi dan a cikin siyar yace wal qad kana min a'immatil asar lahu musannafun fi sunna wa atiqadi salaf yana littafi wanda yake akan sunna aqida kenan da kuma itiqadi na magabata shine littafin da zamu karanta a yau insha Allah aqida wannan malamin wato za ga sabuni akwai wanda yafi zama mutabadar wanda yafi zuwa Aliyu Sabuni mai ikhtisarin Ibn Kathir Rawaiul Bayan da sauran kutub shi wannan aqida shi bata da kyau za ga malamai suna da rudu da yawa akan wancan sabulu da wanda rasu ba da jima wannan ba shi wannan na baya baya ne za mu jihar suna karni na biyar ba sabuni wannan ba da yake da abubuwa daban-daban na muhalafat na manhaji wanda malamai sun yi rubutu sosai akan shi wancan aliyu sabuni wanda yake da iktisari na ibnu kafir da sauransu da haka shi wannan salafiyyan ne sunniyyan littafin shi kaɗai ya isa ya gwada maka cewar sabuni salafi ne yana kan tafarki da hanya ta magabata daga cikin rubuce-rubucen shi akwai shi littafin nan aqidatu salaf ashabul hadith akwai al-arba'una haditha wanda Mamun Nawawi ya danganta wannan zuwa gare shi a cikin muqaddimar littafin sa haka akwai kitab na al-mi'atain mi'atu hadith ne muktar da kuma mi'atu hikaya akwal kitab al-intisar wanda zaka ga shi sabuni ya ringa ishara akan shi a cikin littafin nan nashi akwai kitabud da'awat mamul baihaqi ya ishara akan shi a cikin al-asma was sifat rasul sabuni a ya rasu a sabur kamar yadda muke gani shekara ta 449 kenan rasuwarsa tarjama shi al-imamu zahabi ya mishi tarjama a cikin siru alamin nubala da kuma littafin al'ibar fi khabari man abar ko gabar da kuma littafin tarihu bin asakir da tabaqatu shafi'iyyal kubra ta as-subki duk wannan sun mashi tarjama rahimahullah wa jazahullahu khaira da haka zamu shiga kai tsaye insha Allah a cikin darussan sai mu wata da abin da muka ji game da tarjama da kuma wani ne shi mawallafin littafin kuma yana kunshe da bayani akan aƙida ta magabata ne wacce annabi yake akanta da sahabbansa da mutanen arziki mutanen kwarai za mu fara daga inda yake bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wa in bi fadlika wa rahmatika inda ya fara yace akhbarana qabil qudat bi dimashqa nizamuddin umar ibn ibrahim ibn muhammad ibn muflih as-salihi al-hanbali ijazatan mushafahatan قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن المحبي المقدسي إجازة إن لم يكن سماء أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر أبو عبد الله محمد ابن المحبي ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد المقدسيين malam ya fara koro isnadinsa da yake cewa ƙadul qudati ya ba su hadisi a dimashka shi ne nizamuddin umar ibn ibrahim ibn muhammad ibn muflih as-salihi al-hanbali yace ijaza ce ta baki yace al-hafiz abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn ahmad ibn al-muhibb al-maqdisi shi ma ya ba su ijaza yace illam yakun sama'a duk da ba sama'i bane amma ijaza ce ce akhbaran shekhani su ne da jamaluddin abdulrahman dan ahmad dan umar dan shakarin tare da abu abdullahi muhammad ibn muhibbi ibn abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ce al-maqdisiyaini wala Allah asawab ne shine al-maqdisiyani qala al-awwal na farkon yace akhbarana isma'il ibn ahmad ibn al-husayn ibn muhammad al-iraqi sama'an أخبرنا أبو الفتح عبد الله ابن أحمد الخرقي إجازة شما وانا إجازة ني سينبين شما يتي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الدائم رحمه الله وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن إسماعيل بن أحمد ابن بردس البعلي في كتابه يتي أخبرنا أبو عبد الله Muhammad ibn Ismail ibn Khabbazi shafahan shi ma da baki ne qala akhbarana Ahmad ibn Abd al-Daim ijazatan illam yakun sama'a akhbarana al-Hafiz Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi qala akhbarana al-Khiraqi sama'an qala akhbarana Abu Bakr Abd al-Rahman ibn Ismail as-Sabuni isnadin qala أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني يتي حدثنا والدي mahaifina ya bani labari shekul islam abu usman ismail ibn abdurrahman fara kare ku sai an buce shi wa akhbarana qabil qudati izzuddin abdurrahim ibn muhammad ibn al-farati al-hanafi ijazatan mushafahatan qala akhbarana mahmud ibn khalifa ibn muhammad ibn khalafin المنبجي إجازة قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر بسنده قال wani shi ne isnadin littafin insha Allah sai malam zai ba mu dalilin rubuta littafin sababu ta'alif alkitab shine ce alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ce dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu kyakkyawan kwarai yana ga masu tsoron Allah masu yin taka tsantsan game da sha'anin Allah mala ya ce Allah ya salati da tsira ga annabi Muhammadu da mutan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya amma ba'adu ce to bayan godiya da salati malam ya ce fa inni lamma warattu amul dabaristan wa bilad jilan mutawajjihan ila baitillahi haram wa ziyarati qabri nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi alkiram sa'alani ikhwani fi din yace fa indi lamma warattu amul yace a inda nazo warada yaridu rudan kunga shine ai hadartu lamma warada ma a madiyana yace a inda nazo na halarci amul a dabarstan da kuma garuruwa na Jilan mutawajjihan ila baitillahi al-haram ina mai fuskantar ɗakin Allah wa ziyarata kabri nabiyhi da kuma ziyarar kabarin annabinsa to anan ne zaka samu haƙiƙun suna cewa tunan da yace da kuma ziyartar kabarin annabi shin ana iya naɗa gari a ce za a tafi ziyartar kabarin annabi la wannan ya riga ya tabbata akan ba a niƙar gari a ce wai don a ziyarci ƙabari na annabi Muhammad la tushaddu rihalu illa ila salatati masajid wannan shine abin da ya inganta so da haka malamin suka yi tambayi akan cewar mutum ya ce wai ya nufaci Madina musamman saboda ziyartar kabarin annabi to wannan bai cikin ayyukan magabata kuma abu ne da wato ya saba abin da yake shine daidai so shekul islam ibn taymi a cikin majmu'ul fatawa ya magana akan wannan akwai wata magana ta muhaqqiq da zan karanta mana sai mu ji abin da ya faɗa wallazi ajma alaihi almuslimuna salafan wa khalafan qarnan ba'da qarnin huwa safaru ila masjidi to wannan shine abin da musulmai salaf da khalaf suka hada akan shi karni bayan karni a tafi dai ga masallacin shi والصلاة والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبارة الله وحده والقيام بحق رسوله من أفضل العبادات لله كشعارتنا له وثنائنا عليه وصلاتنا وسلامنا عليه من أفضل ما أبدنا الله أبدنا الله أبدنا الله به وهذا ونحوه هو المشروع من الصحابة بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك والصلاة وهم لا يسمون هذا زيارة لقبري wannan ba ziyara bane eh wannan ba wai ziyara bane assalamu alaihi hunak wassalah eh wannan ba su ce mashi ziyara fa kaifa bil ladina لم يكونوا يكفون عند القبر بحال وهم جمهور الصحابة وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع وسمى ذلك زيارة القبر نسكركرو بدع الشركة سكيتي وانا زيارة القبر النبي فهو من جنس الزيارة البدعية التي تفعل عند قبر غيره ليس هو من الزيارة المش... الشرعية وأما ما يدخل في الأعمال الشرعية فهذا هو المستحب بسنته الثابتة عنه وبإجماع أمته ثم من أئمة العلم من لا يسمي هذا زيارة لقبره بل يكره هذه التسمية فضلا عن أن يقول إن ذلك سفر إلى قبره وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن, بأن المسافر إلى هناك إذا كان مقصوده القبر annahu safarun manhiyun anhu to ana wa tafiyar in ya zama abin da ka nufata shine kabar to wa annahu safarun manhiyun anhu dakhilun fi qawlihi ya shiga cikin hadith la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba ana kaggare a ce a tafi sai ga masallatai guda uku wa anna safar alladhi huwa da'a wa qurba ay yuksara safaru li ajli salati fil masjid wa annahu law nazara ay yusafira ila madinati li ghairi salati fil masjid fa innahu yunha an hana shi ya cika wannan alƙawarin yunha anil wafa'i bi nadrihi li annahu nadharu ma'siyatin fa idza kana hadha min qawlihim ma'rufan fil kutubi sigar wal kibar fa kayfa yuzannu anna as-safara li mujarradi ziyarati al-quburi huwa mujma'un alayhi bain al-a'imma malan yace wa ta'ifatun ukhra min al-ulama yusammuna hadha ziyaratan li qabrihi ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره فمقصودهم بالزيارة هو ال... هو مقصود الأولين وهو السفر إلى مسجده وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره والسفر إلى مسجده لما شرع سفر طاعة وقربة بالإجماع وهو الذي أجمع عليه المسلمون ولعل المصنف يقصد بقوله هذا ما قاله الطائفة الأخرى تسأتي شين زمالا abin da yake nufi da wannan abin da wasu ke faɗa min annal maqsud bi ziyarati qabri nabihi huwa safar ila masjidi sai a awwala shi akan cewa abin da yake nufi shi ma shine ziyarar kabarin annabi shine tafiya masallacin shi shine abin da yake nufi wallahu ta'ala a'lam zaka ido majmu'ul fatawa da asarimul munki fi raddi ala subuki domin ka ga tattaunawa akan wannan mas'ala to alani ikhwani fi din yan uwana sun tambaye ni da addini zai baka dalilin rubuta littafin suka tambaye ni an ajma'a lahum fusulan fi usuluddin in tattara musu wasu fasulla game da abin da suke tussani na addini e tushe na addini allati tamsaka bi hallazina magau waɗanda suka gabata suke riko da su muna yin mata addini cikin jigajigai manya-manyan addini wa ulama'il muslimina da malaman musulmai wa salafis salihin da magabata na kwarai wahadawu suka shirya wa da'awun nasa ilaiha suka kira mutane zuwa gare ta fi kulli hin a kowane zamani wani hau suka yi hani amma yudadduha ga abin da yake kishiyantar ta wa yunafiha abin da yake kure ta jumlatal jumlatal mu'minina almusaddiqina almuttaqin a cikin jimillar muminai da masu gaskiya da masu tsoron Allah wa walau fittiba'iha suka jibinci binta wa adau fiha wa badda'u wa kaffaru man i'taqada gairaha suka jibinci ta suka yi adawa a cikin ta sannan suka badda suka bid'antar suka kafirta wanda ya kudirce gairaha menene usul dini allati tamsaka bi allazina madaw min a'immati dini wa ulama'il muslimin malam yace wa ahrazu li anfusihim suka kiyaye wa kansu wa liman da'awhum ilaiha da wanda ya kira su wa man wa laman da'awhum ilaiha barakataha suka kiyaye wa kansu wa laman ga wanda da'awhum ilaiha ya kiraye su gare ta barakata albarkarta wa yumnaha da kuma baiwarta wa khairaha da alherinta wa afdau ila wa afdau ila ma qaddamu suka tafi zuwa ga abin da suka gabatar min sawabi i'tiqalihim na ladar aqidojinsu laha gare ta wastimsakihim biha da ruku da suka yi ma wannan sunna wa irshadul ibadi ilaiha da kuma nusantar da bayi a kanta wa hamlihim da ɗaukar su wa hassihim da kwaɗaitar da su iyahun su ne alaiha gare ta da haka fasta hartullah ta'ala sai na nemi zaɓin Allah wa asbattu fi hadal juz'i na tabbatar a cikin wannan juz'in ma tayassara min ha abin da ya sawwaka daga usuluddin allati tamsaka bi allazina madaw min a'immatiddini wa ulama'il muslimin da haka asbattu fi hadha tabbatar a cikin wannan juz'in ma taysara minha ala sabili al-ikhtisar amma ana takaita ma sosai raja'a fatan ayyin tafi'a bihi ulul albabi wanda suke abota hankali su amfana wal absar babu ta ganin gaskiya wallahu subhanahu Allah muke roƙo yu haƙƙiƙu wanna ya tabbatar da zato wa yujzilu alaina manna ya mana dadi na baiwa mai yawa بالتوفيق للصواب تهيئ كم دكتر دا أبن دي كديدي والصدق دا غسكيا والهداية دا شريع والاستقامة دا كما تبتوا على سبيل الرشد أكن تفرق نديدي نشريع والحق دا غسكيا بمنه وفضله دا بيوسط دا فيلسا wannan shine sababu ta'alif alkitab dalilin da ya sa malam ya rubuta ɗan uwa ne suka nema ya tattara musu wasu fasulla game da usuluddin abinda suke su ne tarasa tushe ne da duk wanda magabata suka yi riko da su cikin malamai da magabata na kwarai suka yi hanyar ga duk abin da ke kishiyar wannan tushen ne balin ya ce wannan ne abin da ya dafa aishi wajen ya rubuta mana wannan a littafi da yake dauke da bayani akan aƙida ta magabata na kwarin jami'in kenan sigirisi na gaba insha Allah sai mu tashi a qidatu ashabil hadith sai mu fara jin abubuwan da malami ambata insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah